الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أهل بيته وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan masallaci mai albarka na almuhajirun domin ci gaba da tafsirin alqur'ani mai girma inda muke tafsiri a cikin suratul baqara yau juma'a uku ga watan ramadan shekara ta 1447 bayan hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda yake daidai da 20 ga watan biyu shekara ta 2026 miladiya muna tafsiri cikin suratul baqara jiya mun tsaya a ƙarshen wato aya ta 217 insha Allah tabaraka wa ta'ala yau kuma za mu tashi aya ta 218 muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya dace da mu bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم
hayyaka Allah Allah tabaraka wa ta'ala yace innal ladhina amanu lalle waɗanda suka yi imani wal ladhina hajaru da waɗanda suka yi hijira suka rabu da iyalansu suka rabu da gidajensu suka kyale dukiyoyinsu suka yi hijira domin addinin Allah wajahadu suka yi jihadi suka yaƙi wato suka yi jihadi tsakankaninsu da mushrikai fi sabilillahi domin Allahu tabaraka wa ta'ala domin biyayya ga Allahu tabaraka wa ta'ala sai Allahu tabaraka wa ta'ala ya ce ula'ika yarjuna rahmatallahi waɗannan ula'ika waɗancan an wato nuna su da nisa ne saboda nuna matsayinsu a gurin Allah tabaraka wa ta'ala tunda dama su ‘yan aljanna a sama suke sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ula'ika waɗancan yarjuna rahmatallah su ne waɗanda suke fatan samun rahmar Allah tabaraka wa ta'ala wallahu gafarur rahim Allah tabaraka wa ta'ala shine mai gafara kuma shine mai tausayin bayi Allah tabaraka wa ta'ala ka gafarta mana kuma ka mana rahama na'am يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون طيب الله تبارك وتعالى يتي يسألونك عن الخمر والميسر سنة تنبيرك عن الخمر دنغنى دقيا والميسر دكما تشاتا sai Allah tabaraka wa ta'ala ce da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan tambayar da suke maka kulka ce da su fihima a cikin su su biyu din da giya da caca ismun kabirun akwai zunubi wanda yake mai girma wasu suna karantawa ismun kabirun ismun kathirun wato akwai zunubi mai girma kamar abu hamza haka yake karanta wato daidai nan gudun kulfihima ismun kathirun kace akwai zunubi mai yawa kulfihima ismun kabirun kace akwai zunubi mai girma dangane da giya da kuma caca wa manafi'u lin-nasi akwai kuma amfani ga mutane wa ithmuhuma amma zinuban da ke cikin giya da caca din akbaru min nafi'ihima yafi girma fiye da amfanin da ke cikin giya da caca din mana zinubin ya fi wato amfanin yawa zunubin ya fi amfanin yawa kafin wato a haramta ko kuma bayan an haramta ɗin ma dai wa ya sa'alu na kama za yunfiqun kuma suna tambayar ka me za su ciyar ka ce da su ƙul ka ce da su al'afuwa abinda za ku ciyar shine rara abinda kuka ɗauka na bukatun kanku na bukatun iyalanku abinda ya rage sai ku ciyar kazalika yubayyinu Allahu lakum al-ayat kamar haka Allahu tabaaraka wa ta'ala yake bayyana muku ayoyi la'allakum tatafakkarun domin tatafakkarun domin ku yi tunani cikin sha'anin duniya da kuma wato sha'anin lahira ku fahimci cewar wannan dukiyoyin fa mutuwa za ku yi ku kyale su a gidan duniya dole ku kuwa wannan aya malaman suke cewa ta sauka ne wato cikin sha'anin Umar ɗan Khattab da shi da mu'az ɗan jabal Allah ya ƙara musu yarda da kuma waɗansu daga cikin mutanen madina suka zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka ce da shi ya rasulullah aftina fil khamri wal maisir ka ba mu fatawa dangane da sha'anin giya da kuma caca fa innahuma madhhabatan lil aqli domin waɗannan abubuwa guda biyu suna tafiyar da hankali maslabatul lil mal kuma suna cinye dukiya in mutum ya sha giya sai hankalinsa ya tafi in mutum ya shiga cikin tata sai ka samu mai an tatake shi suka ce waɗannan abubuwa biya rasulullah umar ɗan khattab da mu'azu ɗan jabal da waɗansu daga cikin mutanen madina suka yi timin ɗin kansu suka je suka samu annabi sallallahu alaihi wasallam cewa musu bayani dangane da waɗannan abubuwa lokacin fa ba haramta ba saboda su abin da suka hanga shi ne ga ɗauke hankali ga kuma wato ta cike mutum mutum yana da kuɗi yanzu yanzu ya je zauna gurin caca sai ya zama ba shi da komai sai Allah tabaraka wata'ala ya saukar da wannan aya cewa yas'alunaka anil khamri wal maisir Umar dan Khattab da Mu'adh dan Jabal da wasu daga cikin ansarawa suna tambayar ka dangane da hukuncin giya da kuma caca to kulka ce da su fihi ma ithmun kabirun a cikin giya da caca akwai zunubi mai girma duk da ke cewa akwai amfani ga mutane lalle waɗannan mutane suna da matsayi a gurin Allahu tabaraka wa ta'ala su yi tambaya a saukar da wahayi cewa an samu su wannan ba ƙarin matsayi bane a gurin Allahu tabaraka wa ta'ala malamai suke cewa wato ayoyin da suka sauka dangane da sha'anin giya addinin musulunci kamar matakai ne guda hudu na farko Allahu tabaraka wa ta'ala ya faɗa a cikin suratu an-nahl wa min thamaratin nakhili wal a'nab tattakhizuna minhu sakaran wa rizqan hasanan Allah tabaraka wa ta'ala ce daga cikin ‘ya'yan wato dabino da kuma ‘ya'yan inibi kuna ɗaukar abin da kuke yin giya da shi abin da ake yi maye kuma ana samun arziki wanda yake mai kyau wannan ayar bata haramta giya ba amma dai an gwada cewar kamar akwai matsala a ciki tunda Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ‘ya'yan wato dabino da kuma ‘ya'yan inibi kuna yin abin maye da su kuma alhali gashi kuma ana samun arziki mai kyau mutum zai ci kuma mutum zai sayar amfana amma kuma kuna yin abin maye to wannan ayar bata haramta ba to da aka saukar da wannan sai ya zama to duk da haka wato da yawa daga cikin musulmai waɗanda suke shan giya suna sha haka tunda lokacin ba haramun bane amma abubakar ne siddiq shi tun kafin wannan ayar kai kafin ma a yi wa annabi sallallahu alaihi salama wahayi bai taɓa mashin giya ba gaba ɗaya bai taɓa shan giya ba bai taɓa yin waka ba bai taɓa yin zina ba tun kafin zuwa musulunci to a lokacin giya ɗin ba haramun ba ce to amma kuma abu ne waɗanda suke kamammu ko mutane da suke da mutunci sosai ba su wato cika yi ba amma tun da ba wata shari'a ta ce haramun ne a lokacin ba haramun ɗin ba ne to sau da haka Allah tabaraka wa ta'ala da ya saukar da wannan aya cewa kuna ɗaukar abin maye daga cikin dabino da kuma inibi wasu suka ci gaba da sha a haka in wasu kaɗan ragu ‘yan kaɗan suka daina sha to wannan sai ya sake jan hankalin umar ɗan khattab da mu'azu bin jabal suka ji suka yi wannan tambaya ɗin na cewa me halaccin giya hukuncin giya da kuma caca. Allah tabaraka wa ta'ala da ya faɗi wannan ayar sai annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa inna allaha qad taqaddama fi tahrimil khamr Allah tabaaraka wa ta'ala dai wato ya sake gabatar da wani abu cikin wato sha'anin wannan giya din amma dai bai haramta gaba ɗaya ba wato bai haramta ba sai wasu daga cikin mutane suka kyale shan giya din gaba ɗaya wasu suka suka ci gaba da wato sha da wannan aya ta sauka qul fihi ma ithmun kabirun wa manafi'u lin-nas wasu suka ci gaba da sha wasu kuma suka hakura suka daina sha tunda an ce akwai zunubi mai yawa suka daina wannan ta yanzu da makaranta din ita ce ta biyu ta gaba shine faɗin Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhal ladina amanu la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun ya kun suka yi imani kada ku kusanci lokutan sallah ko guraren sallah alhali kuna cikin maye har sai kun san abin da za ku rika faɗa wannan da aka saukar da wannan sai zanto an haramta shan giya idan lokacin mai sallah ya kusa amma in ba lokacin sallah bane to kana da zaɓi ko ka sha ko ka bari wannan kuma ta sauka ne a wato a lokacin ɗaya daga cikin sabbai usman ɗan affan ya yi abinci ya kirayi mutane ya kirayi sahabbai ‘yan uwansa domin su ci kuma wato ya tanadi giya bayan an ci abinci aka sha giya da aka sha giya kuma lokacin sallah yayi sallar magriba sai aka sa ɗaya daga cikin sahabbai cewar ya zamto shine liman da ya tashi sai ya karanta qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun duk inda aka ce wala ana abidin sai ya ce wa ana abu ya rinka cire lamun lamun din wato na korewa cewa zan bautatawa irin abin da kuke bautatawa da aka yi wannan sai hankali sai na umar ya sake tashi gashi lokacin sallah yayi aya tana cewa ba zan bautata wanda kuke bautatawa ba shi kuma ya karanta zan bautatawa abin da kuke bautatawa sai Allah tabaaraka wa ta'ala saukar da wannan aya la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun da aka sake yin gaba sai zamto wato ɗaya daga cikin sahabbai ya sake wato a wannan abincin da Usman dan Affan ya tanadar da wannan giya din da aka zo akwai Utban dan Malik shi ma sai ya sake yin abinci ya kirayi mutane tabana yana daga cikin al'adar sahabbai shine me mutum yayi abinci abin sha ya kirayi mutane ya ciyar da su domin samun lada da ya tanadi wannan abinci din ya kirayi mutane suka zo su ci daga cikin mutane da suka zo akwai sa'ad bin abi waqqas a lokacin sai ya musu wato ya dafa musu kan raƙumi ya gasa kan raƙumi kai ya gasa shi ya fito da shi ya ajiye su zo su ci sahabbai ƴan uwansa aka ci kan raƙumi aka sha giya da aka sha giya sai mutane suka fara yin waƙoƙi kowa ya tashi yin waƙa kuma a lokacin yawanci suna yin waƙa ne na hija domin dama a jahiliya suna da agaradu shi'ir guda hudu wato manufofin da yasa suke yin waƙoƙi guda hudu ko dai ya zamto alfahar saboda alfahari ko arrafa saboda wato za su yi ta'aziyya ko kuma su yi waƙa domin wato yi wa juna hujumi yi wa juna abin nan zambo to dai tashi sai waka yana wato yin zambo ga ainihin mutanen madina da wani tashi kawai sai ya ɗauki haɓar raƙumin nan sai ya buga masa a kansa sai ya ji rauni da ya ji rauni sai aka tafi gurin annabi sallallahu alaihi sallam cewa ga abin da ya faru ya utban a ya buga ma sa'ad bin abi waqas ya tara mutane sun ci abinci sun sha giya ga kuma abin da ya faru nan dai abin ya sake shiga duhu ga sai na umar hankalin sai sake tashi sai na umar sai ya ci gaba da yin addu'a yake cewa Allahumma bayyin lana ra'ayika fil khamri bayanan shafiyan ya ubangiji ka bayyana mana wato hukuncinka cikin sha'anin giya bayani wanda yake mai fayyacewa mai warkarwa sai Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da aya a cikin suratu al-ma'ida cewa ya ayyuhal ladina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun innama yuridu shaytanu an yuqi'a bainakum al-adawata wal baghdha fil khamri wal maisiri wa yusaddakum an zikrillahi wa anis sala fa hal antum muntahun Allah tabaaraka wa ta'ala da yace da giya da caca da bautar wani ne wato gunki duka wannan kazanta ne daga cikin aikin shedan fahal antum muntahun za ku daina sai umar dan khattab yace intahaina ya rab ya ubangiji mun daina sai nan umar ya ci gaba da nanata wannan aya yana kuma nanata wannan kalmar tasa sai ya zo karshen fadin Allahu tabaaraka wa ta'ala fahal antum muntahun sai yace intahaina ya rab irin kananatawa a cikin garin Madina yake cewa a lokacin aka ɗauki tukane ko wato kasko kwatanniya na giya aka rinka kelar da shi a cikin garin madina aka rinka zubarwa kwana biyu kwanaki aka ɗauka gari yana ta tsamin giya yace har ma aka yi ruwan sama za ka ga ruwa yana gudana haka ja da yanayi na inashin wato yanayi na inashin wato giya annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi bayani akan haramcin giya da muninta a cikin addinin musulunci yake cewa kullu muskirin haramun kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haram dukkanin abin da yake ɗauke hankali yake sanya maye wannan haramun ne kuma duk abin da yake sanya maye wato giya ne yake cewa duka wanda ya sha giya a gidan duniya to ba zai sha giya ba gobe alkiyama a cikin gidan aljanna ba almaisir shi kuma shine wato caca maisir daga kalmar yusur ne wato sauki ya zamto mutum ya ji ya yi caca a cikin sauki sai mallaki dukiyar da bai je ya yi aikin wani leburanci ya samu ba watakila wani ya yi ni bai samu rabin rabin abin da shi ya samu a cikin awa ɗaya ko a minti goma ba daga na ka samu sunan mai almaisir amma ina shi laraba suna ce mata mai kimar alkimar wato shi ne caca ana ce mata maisir ana cewa kuma wanda yake ina ce masa yasir wanda yake wato caca kul ma ithmun kabir Allah tabaaraka ta'ala ce a cikin su akwai zunubi wanda yake mai girma daga cikin abin da yake sabbaba zunuban ciki shine na farko akwai dauke hankali dangane da giya akwai kuma sanya wani ya zagi wani wani ya ci mutuncin wani wani ya dauki kayan wani sun da hankalinsa baya jikinsa akwai kuma sanya wani ya tsani wani saboda wane ya cinye wane ya tatake wane a gurin caca sai ya zamto ya tsane shi akwai kuma sanya gaba da juna saboda haka wannan yana sababa zunubai masu yawa tun da addinin musulunci ya hana waɗannan duka kul fihi ma ithmun kabirun wa manafi'u lin nas Allah tabaaraka wa ta'ala ya ce wa manafi'u lin nas kuma akwai amfani ga mutane amfani ga mutane wasu malamai suka ce ana nufin amfani da mutane kamar yadda aka samu asar daga Dhahhak yake cewa ithmuhuma ba'in akbaru min naf'ihima qabla tahrim da cikin giya da tata bayan an haɗa su ya fi girma fiye da amfani da ke ciki kafin a mana kafin a haramta inda ba haram ba ne kafin a kai amfani bayan an haramta kuma akwai akwai zuwa da wani zuwa da wani amfani yawa abin da ke shi ne wato a yanzu an samu da babu kwata-kwata a cikin giya kafin a haramta ne akwai amfani to yanzu da aka haramta laifin da ke ciki ya kwancin amfani da ake samu kafin ne